أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, a yau kwanan wata tara ko goma ne ko goma ga watan ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari a shekara ta dubu biyu da sha hudu wanda ya daidai da tara ga watan jumada al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a nan masallaci kuma muna cikin suratu al'araf wanda yau insha Allah za mu tashi ne akan aya ta 31 ko yau mun tsaya a aya ta 29 ay aya ta 30 dai fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad-dalalah نعم أرمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله madaukin sarki cikin baiwar da yayi wa dan adam ya umarci dan adam da ya zamanto mai yin sanya sutura a jikinsa da tsabtace suturarsa da kwalliya da ado duka inda kulli masjidin yayin da duk lokacin da mutum zai je sallah ya yi ibada to ana so ya sanya sutura ya rufe jikinsa duk da cewa malamai suna faɗa cewa kalmar zina anan khudu zinatakum ba wai tana nufin ku caɓa kwalliya ba a tana nufin mutum ya rufe jikinsa ya zamanto ya sanya sutura ta mutunci yayin da zai tafi wurin ibada zai yi sallah kenan amma kuma an samu hadisai da dama da suke magana akan muhimmancin mutum ya sanya sutura mai kyau ya kwalliya ya ado din shi ma da yawa malamai a ƙarƙashin tafsirin wannan aya sai suke magana akan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar dangane da yin ado da kwalliya da sanya sutura ta arziki kuma wannan baya cikin girman kai da nuna ɗagawa. riwaya ta tabbata kamar yadda imam muslim ya ruwaito daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar ba zai shiga aljanna ba wanda ya zamanto a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na girman kai Allah ka kiyaye mu Allah ka yi mana afuwa da rangwame duk wanda yake a zuciyarsa akwai misalin ƙwayar zarra na girman kai nuna isa da fankama da faɗi da nuna cewa mu wane ne ko mun fi su wane wannan aljanna ba gidansa ba ne ba zai shiga ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani mutum cikin sabai abin ya bashi tsoro yake cewa ya manzon Allah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasan hasana mutum za a samu ɗan adam yana so ya zama kullum kayansa masu kyau takalminsa ma mai ɗan kyau masu ado da kwalliya shi ma yanzu wannan ya shiga cikin mai girman kai shi wannan sahabi tambayan da yake to caba kwalliya da ado da cakarewa da gwangwajewa shi ma yana cikin girman kai kenan ko sai annabi ya ce a inna allaha jamilun yuhibbul jamala lalle Allah tabaraka wa ta'ala kyakkyawa ne a komai nasa mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi da girman kai shine alkibru baturul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane shine girman kai to Allah madaukin sarki yake cewa ya bani adam ya dan adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku yi ado ku caba kwalliya duk lokacin da za ku je ku yi ibada ko kuma ka ce ku sanya kayanku ku sanya sutura ku rufe jikinku wanda wannan shine fassara da tafi yayin da za ku je ku yi wato ibada ku kusanci Allah tabaraka wa ta'ala kada ku tafi tsirara kar ku tafi da kaya na wulakanci jikinka yana bayyana wannan ba daidai ba ne wa kulu wa shirabu ku ci ku sha ku ci ku sha wala tusrifu Allah ya halatta ma ka ci duk abin da kake so amma na halal ka sha duk abin da kake so amma na halal amma kada ku wuce gona da iri israfi almubazzaranci zubar da abinci wulakantar da abinci a dafa nama har a zubar da shi shinkafa ka rinka ganinta a ainihin wato rariya ana zubar da ita wannan haramun ne har ruwa ba a san almubazzaranci shi yasa ko alwala aka ce alwalar da tafi kyau tafi karbuwa wajen Allah ita ce wadda ba a zubar da ruwa a ciki ba kada ku yi wannan alfahari wajen kaya almubazzaranci da abinci almubazzaranci da abin sha almubazzaranci da kuɗin kashewa almubazzaranci wajen gina gida kaga mutum ya ɗauki kuɗi yana liƙawa gida a gina a rushe a gina a rushe a gina a rushe an yi wannan fentin an canja an makala wannan an canja kujeru an sa su ko zama ba a yi ba an ce a ɗebe su a zubar da su a sa wasu sababbi na zamani kafin a juyo kansu zamanin su ya wuce su ma a sayi motoci a jera su a gida su yi ta ƙura ba a hawa wannan ba daidai ba ne ya zama tafsiri kenan kuma daman babban abin da yake halakar da ɗan adam kamar yadda manzon Allah ya faɗa hadisin imamu tirmizi babban abin da yake halakar da ɗan adam shine cikinsa kullum ɗan adam abin da ya fi mai da hankali a kai shine ciki ciki ci ci annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batn dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri a gare shi irin cikinsa ba wannan cikin annabi ya ce sharri ne tattare da shi saboda shi zai sa ka je ka nemo haram ka ci burinka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ha amma baka damu cewa bari ka nemi halal ba yace bi hasab ibn adama akalatun yuqimna sulbahu ai ya ishi dan adam ya samu yan lomomi dan ci kadan wanda bai kai ya kawo ba da zai iya tsayuwa ya rayu wa in kana la mahala in ya zama ba dama sai din ba makawa sai an ci din an sha fasuluhu li ta'amihi a kasa ciki kashe uku ɗaya bisa uku na abinci wa sulusun li sharabihi ɗaya bisa uku kuma na abin sha wa sulusun li nafasihi ɗaya bisa uku kuma na numfashi so ake ciki a raba shi kashe uku ya salam kashe uku ake rabawa to yau wa ake wannan tunanin in zai ci abinci duk wanda ya samu kwano sai ya kai shi ƙarshe babban burinsa shine ya kwantar da kwano kurum a ce an ci an ci har an batse kaga mutum malam ya ci har kamar hankalinsa zai fita bai damu ba so ya kamata mu kiyaye mu ji tsoron Allah ku sanya a jikinku ku rufe jikinku halal ne ba haramun ba ne asalin ma saukan wannan aya din akwai kabilar banu amir su ne suke yin dawafi a ɗakin Allah tsirara zigidar to shine Allah ya ce ya bani adama huzu zinatakum inda kulli masjidin idan za ku je ku yi dawafi masallacin harami ku sanya kaya to shi yasa malamai suka ce ma ba ana nufin caba kwalliya bane saboda wasu ne suke dawafi tsirara sai aka ce a'a su rinka sanya kaya yayin da za su tafi wajen wannan dawafi din su ne banu amir ku riƙi sutura da za ku rufe jikinku kar ku rinka bayyana tsiraicin zina din tana nufin astiyab ma yuwari auratul ar-rajul ko da ku tsumma ne mutum zai lullaba wakulu wa sharabu a ci a sha alhamdulillah Allah ya ba da dama in ka samu ka ci an samu su waɗannan mutane na banu amir idan sun zo za su taho aikin hajji sai su ce su ba za su ci abinci ba ba su ci abinci ba abincin da za su ci sai dai abin da zai hana su mutuwa kurum sai mutum ya ga zai halaka sai ya ɗan yi loma ɗaya shi kenan don kai ya mutu mai kuma gaba ɗaya mai sun daina taɓa shi ma gaba ɗaya mai a cikin abinci a ai ai mai a cikin abinci ai daɗi ne ko baka ji ba yanzu miya in an yi ta ba mai ba za ta ciwu ba gaban an sa za ta ciwu sai dai in ba a sa ta a baki ba kenan ƙarin daɗi ne shinkafa da wake da aka zuba masa gishiri ya sha barkono ba zai gyaru ba man ai dan ƙara daɗi ne tsab zai gyaru ashe kayan ƙarin kwalliya ne da jin daɗi kamar kai wanka ne ai in baka shafa mai ba ba kai shikenan sai a ce baka yi wanka ba ko kuma sunanka ba mai wanka ba a'a man ai yana dan ƙara kwalliya ne to sai suka ce su mai ma gaba ɗaya ma sun daina cin sa gaba ɗaya kawai musulmi sai da aka zo wannan zamani sai suka ce ya manzo Allah yau in dai waɗannan a matsayinsu na kafirai sun yi wannan abu ai nahanu a haƙu bi zalika minhu mu muka fi cancanta minhum mu aikata haka ya rasulullah sama da su sai Allah ya ce a'a kar ku takura kanku wa kulu ku ci fa yawwa ku ci a jagirki a ci abinci mai kyau malam a ci nama a sha romo a ci kitse wa sharabu a sha madara to ita ba sha ake yi ba to a sha madara a sha ruwa duk abin daɗi a sha yau Allah bai hana ka ba abin da aka ce amma halal ka fahimce ni yau halal ake so wala tusrifu kada a wuce gona da iri amma kamar yadda muka yi bayani kar kuma ku yi wuce gona da iri ta wajen wato haramta abin da Allah ya halatta muku na nama ko abin sha ko kuma ku halatta abin da Allah ya haramta ko ku haramta abin da Allah ya halatta ko halatta abin da ya haramta wannan duk wace gona da iri ne ya kamata ku, ku, ku ainihin wato ku ci ku sha Allah ya ba ku dama so ya kamata yan uwa su sani cewa wato ba ba wannan bane ba ba rashin tsoron Allah bane morewa a wajen cin abinci saboda wani bawan Allah ya je ya je gidan wani malami yana sallama sai ya ga wato bolar kofar gidansa da ake dan zuba yan abubuwa sai ya ga kasusuwan kaza kasusuwa na kaza sai ya ce tab lalle mutanen nan suna yaudaran mu ce ka duba dan girman Allah ka duba mutumin nan kullun ya hada mu da Allah ashe kewaya yake ya samu daɗi ya gyara to kaga wannan jahilci ne waye ya hana ka ci mai kyau ba wanda ya hana ka almubazzaranci da wuce gona da iri aka hana ko kuma kai ka rinka cin mai kyau yan uwanka suna cikin yunwa da talauci amma wallahi duk wanda ya ga ya samu dama ka je ka samu abinci mai kyau ka ci ba haram ba ne yawwa yanzu ku irin ku samarin nan matasa da kuke fama da rashin aure da rashin mata duk da Allah ya kawo maka wani dan fatahi wani dan bude wasu kudi suka shigo maka samu mai wani tsire a nan gefen anguwarku Allah ka cuci kanka ka kewaya in dare ya fara tsalawa irin karfe tara tara da rabin nan kowa ya dan abin nan ka je ka ce yanka mun na ɗari bakwai ko ya yi yawa ko Allah wallahi ya yanka ma shi da ɗuminsa ya haɗa ma da albasan da kowa ake sa masa da ɗan kabejin nan da tumatir lafiyayye yawwa in ka ga ɗakin ka kai ɗaya ne ka tafi da kayanka idan kuma ba kai ɗaya bane kaga baka da ƙarfin imanin da zaka iya ciyar da samarin ɗakin ku to sai ka koma bayan masallacin unguwar ku kasan dama in bayan isha'i kowa ya tafi gida ka je kamar za kamar makararre ne wata isha'i za ka yi Allah ku ka gyare tsiran ka kai wa Allah godiya kai tafiyar ka me za ka jira ba laifi halal ne mutum ya zo ya zauna yana zaman matashi ba aure wallahi wani malam sai share shekara guda bai ci naman kaza ba to ba da hanyarta bai da hanyarta shi ta bakin titin nan ma da ake dan gasa bai da fiqhun da zai je sai ya duba ta wani lokacin yana nan yana jira kullun shi Allah Allah yake ji a masallaci an sanar da walima saboda zai je goge wuya wannan ba daidai bane yawa dan albashi ne kai malamin islamiyya ne in wata ya kai ƙarshe yan dubu hudun da ake baka wari ɗari bakwai ka je ka samu kaza ka mai lafiya akwai kaza ɗari bakwai ɗari takwas ɗari tara ka zauna wala duk inda ka samu kaza guda ka buge ta kai ɗaya wallahi sai ka yi wata ɗaya wata biyu kana jin you are satisfied akan naman kaza to to kaji ko kulu wa shirabu kenan nonon nan da madara na kake gani suna nan kala kala malam akwai yogurt lafiyayye wanda wallahi da cokali ake gutsuran sa malam ba sai ka abu nan ba yankansa ake da cokali akwai na gida akwai na waje yawwa in ka ga ba abun nan ba samu irin fulani na kauye masu zuwa da kindirmo lafiyayye ka je ka sai ƙwarya guda yawwa a dama maka ka sha iya sha in ka gaji ka ba almajirai duk wakulu shi rabu ne amma mutum ya zo ya zauna yana wahala wai wai wai wai kai wai ustaz ne wai kana cikin wai takawa to wace takawa ce tace tace maka zauna da yunwa ka gani imamun nasa'i da kake ji imamun nasa'i wala aka ce malam zakara yake samu zakara ma irin tafkeken zakara kasa akwai zakarun da suna girma su zama kamar dan akuya kato shi yasa ake nemo masa shi baya cin ma wani jigari jigarin zakara mai nama mai daci dafaffen zakara yake samu sosai sai ya ce a yanka masa shi a gyara shi a fitar da duk abin da za a fitar ya ce har da kashin za a nika matarsa yake sa ta dake shi a turmi a soya shi a daka har da kashin ba ka ji wani la ilaha illallah ka san kana so ka more wa nama idan ka samu mai daka sosai a haɗe maka da kashin nan a daka shi ya nuku yawwa in ka sa shi a bai kana tattauna bai gama taunawa ba kurin ka tura shi gaba to yana da amfani wallahi haka imamun nasa'i yake zama wannan gashashen zakarar da kake yana muraja yana karanta hadisi yana dan tabawa hagan amma mu mu yanzu gatan da za a mana ce a baka ruwan sha wallahi ai ta dura maka ruwa wa kulu wa sharabu yawwa ka ci ka sha ka more ba haramun bane ba yawwa duk inda ake ba da labari cewa manzo Allah ya zauna wata ɗaya wata biyu a ce babu ne rashi ne yawwa rashi ne baka ji labari ba wata rana manzo Allah ya samu wuri ya samu nama shi ma ya samu karfata ya rike tukune ya yakace ta nama ne tukunnan malam shin ya samu ya yaga ya yaga ya ci yana ce ce ya ce ana sayyidu wala da bin adama yau malkiyamati wala fahara ya ja nama ya ja nama ya ce ka ni ne fa shugaban dan adam a ranar tashi alkiyama ba alfahari ƙwarai kuwa yi yakan je gidan abokanansa sahabbai su dan yanka dabba a zo a kawo ci yake sallallahu alaihi wasallam so in Allah ya hore a ci wanda Allah ya hore masa kullum zai sa naman miya saka wanda kuma wake Allah ya hore masa ya zuba wakensa wanda wanda waken ya gagara ya yi haƙuri yawa a yi haƙuri yawa in an kaɗa kukar ma ta yi kauri ita ma tana ɗan rage wani wani abin daga ciki wa kulu wa shirabu jama'a ku ci ku sha wala tusrifu kar ku ci gona da iri ka karanta kulman harama to sai kuma Allah ya dada cewa ka gani wani coincidence dacewa قل يا موسى يا محمد من حرم زينة الله التي أخرج لعباده wai ga ya musu mutane waye ne gaya musu waye ya harrama ya hala- ya haramta kwalliya da ado ko sanya sutura da arziki da cin abu mai daɗi a tsayyibati min riziki daɗaɗa tsarkaka halal daga cikin arziki kamar irin su allahamu wa dasamu in ji imamul bagawi kenan wa ya haramta a sa kaya mai kyau wa ya haramta a yi kwalliya wa ya haramta a yi ado wa ya haramta a ci nama wa ya haramta a sha mai wa ya haramta a more ga ya musu tambaye su man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi babu ba wanda ya haramta قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة yace ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan sutura da za a sa da a ci mai kyau a sha din duk lillazina amanu fil hayati dunya na masu imani ne a duniya kaji kai duk dadin da Allah ma ya saukar da shi ma na masu imani ne kafiri ma kawai dai yana da ci ne kawai amma asali ba dan shi aka yi ba wanda ya bi Allah dan shi aka yi ulhiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyama a ranar tashi alkiyama kuma su kadai za su ci a nan duniya muminai za su iya tarayya da waɗanda ba muminai ba wajen cin daɗi da sanya sutura da yin ado da kwalliya amma a lahira fa ba wanda zai tarayya da su su kadai za su more hiya lillazina amanu walil mushrikina fil hayati dunya kenan na waɗanda suka yi imani ne da mushrikai a duniya أي أهل الشرك يشاركون أهل الإيمان في طيبات الدنيا مشركي سنة تارك- تاريا دماسون إيماني أتكين دادا دا أبوانا دنيا أما وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها الآخرة كم تونا مؤمنين سوكا دي باب ربو غواني مشركي كوتا كوتا الله أكبر kaga wannan yana nuna mana cewa duk wanda ya imani ana yi masa wani albishir na musamman Allah ubangiji zai mutunta shi ya karramta shi ya girmama shi a kiyama ta yadda zai bashi abin da bai bawa wani ba kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce kamar haka ne muke yin bayanin ayoyi dalla dalla liqaumin ya'lamun ga mutane da suke masu sani kuma masu fahimta qul ara'aytum ba ku gani ba ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu halalan wa harama qul allahu ku allahu azina lakum am ala allahi taftarun yaya mutane suke zuwa dangane da abin da Allah yake saukan musu na arziki suke rabawa su ce wannan halal ne wannan haram ne da ka da ra'ayi ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ko ya halatta ba Allah ne ya muku izini ko ku ƙarya kuke to kaga a ba wa mutane dama su amfana da abin da Allah Ubangiji ya hore musu kar wani ya zo ya haramta kana ce ai ba a so a ci abinci ba a so a ci mai kyau a alfahari ne ba a so da girman kai kamar yadda manzo Allah faɗa hadisi Abdullahi dan Umar la yanzuru Allah ila man jarra sawbahu khuyala riwayar Imam Bukhari wanda wadata ta sa ya dinka kaya ya dinka sutura har yayi su suka yi tsawo suna jan ƙasa dan nuna alfahari da girman kai to wannan idan kiyama ta tashi Allah ko kallon sa ma ba zai yi ba duba shi ma Allah ba zai yi ba yawwa to kaga a nan gurin adan da yayi kwalliyar da yayi ne ta sa Allah yi fushi da shi ko ko dai alfahari da yi alfahari da yi da wuce gona da iri da yi to shi yasa Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu an ba da dama ga masu imani su amfana da shi a nan duniya a lahira kuma su kaɗai za su ainihin wato amfana idan kun lura da ayar a nan gurin ya koyan uwana um, akwai abu mai muhimmanci da ya kamata mu lura da shi Allah ya mana magana akan mu ci mu sha a ci a sha wa kulu wa sharabu ko yawwa ku ci ku sha wala tusrifu kada ku wuce gona da iri wajen wannan ci da wajen wannan sha malamai suka ce ashe wato daga cikin abin da zaka ci da abin da zaka sha din akwai wuce gona da iri wanda zai cutar da kai a lahira akwai kuma wuce gona da iri da zai cutar da kai a nan duniya abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce kul ma shi ita walbas ma shi ita ka ci abin da ka ga dama ka ji ko wannan abdullahi dan abbas ya faɗa kul ma shi ita ci abin da ka ga dama na halal walbas ma shi ita sannan ka sanya suturar abin da ka ga dama shi ma ma akhta'atka khaslatani amma fa kada ka je ka aikata wasu ɗabi'u guda biyu waɗannan ɗabi'u su ne sarafin wa mahila wuce gona da iri da kuma nuna girman kai da nuna isa duk abin da za ka yi kai ban da girman kai duk abin da za ka yi karkai alfahari duk abin da za ka yi karka wuce gona da iri ban da nuna isa sannan wannan cewa dai wa kulu wa sharabu dinnan imam ali ibn al-husayn ibn waqid yake cewa tab qad jama'a Allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin dukkan likitanci zaman lafiya na gangan jikin dan adam Allah ya hada shi ya tattara shi a cikin wannan ayan a rabin ma. kulu wa sharabu wala tusrifu dinnan gaba daya yana bada labarin wato likitanci ne kulu wa sharabu dinnan ku ci ku sha kada ku wuce gona da iri sai ku samu lafiya a gangan jikinku wanda bai ci ba wanda bai sha ba in bai ci ba in bai sha ba to zai samu cuta haka kuma in ya ci ya sha ya wuce gona da iri shi ma zai cutu wanda ya yi ta ci kadai ya ƙi ya sha to yana da matsala haka kuma wanda ya yi ta sha kadai ya ƙi ya ci shi ma dai yana da matsala sai Allah ya ce wa kulu wa sharabu kulu wa sharabu ku ci ku sha ku ci ku sha rayuwa ana son a ci a sha kuskure ne a ta cin abinci ba a shan ruwa lallai in za a ci abinci a sha ruwa likitoci suna faɗa wanda ya fi kowa samun lafiya a rayuwar shi shine wanda yake a teburin wurin aikinsa yana da ƙarura yana da roba yana da jok yana da kwalba yana da mazubin ruwa yana ajiye da shi a kusa da shi ko a ɗinsa da ya juya kujerarsa zai ɗauki ruwa ya sha wannan shi ya fi kowa samun lafiya suka ce da mutumin da yake wajen sana'arsa duk inda ya juya akwai ruwan sha duk wanda ya nesantar da kansa da ruwa to ya matso da cututtuka ne a kusa da shi ruwa jama'a yana da amfani a jikin ɗan adam bayan da ɗan adam wato zai iya rayuwa ba tare da, da ruwa ba suka ce shine the most important essential a jikin ɗan adam in ban da iska ba daga iska a jikin ɗan adam sai ruwa abinda za ka iya cewa ɗan adam baya iya jurewa ya haƙura da shi zai iya mutuwa take nan da nan shine iska to na biyunsa kuma shine ruwa shi ko baka mutu yanzu ba to yana iya maka illa zai gayyato cututtuka masu tarin yawa da za su illata ka akwai wani likita mai suna dr madalena frau dr madalena frau ya yi rubutu mai kyau akan abin da ya shafi amfanin ruwa a jikin ɗan adam ya ce the importance of water and human health importance of water and human health amfanin ruwa da kuma lafiyar ɗan adam daga cikin abin da na tsunto a cikin littafin wannan bawan Allah ya ce ruwa dai shine yake ɗaukan biyu bisa uku a gangan jikin ɗan adam idan ka kasa jikin ɗan adam uku to biyu din ruwa ne ma'ana ya fi buƙatar ruwa more than two thirds of human body ruwa yana da wannan matsayi a jikin ɗan adam dole sai da ruwa ba yadda za a yi a rayuwa ruwa haka dabbobi ma ya ce ƙwaƙwalwar ɗan adam human being brain ya ce is full of water ya ce is about 95% of water casa'in da biyar bisa ɗari na ƙwaƙwalwar ɗan adam is made of water ruwa ne kuma dole ɗan adam ƙwaƙwalwarsa tana da buƙatar ruwa sannan ya ce jini na ɗan adam jini tamanin da biyu bisa ɗari jinin ɗan adam duka ruwa yake buƙata ruwa ne kuma ya ce body cannot grow without water jikin ɗan adam ma ba zai taɓa rayuwa ba babu ruwa kwata-kwata ya ce kamar mota ce ya ce you cannot drive a car without petrol ko a fuel ba za ka iya tuka mota ba ba yadda za a yi dukkan mota duk tsadarta ta yi tafiya ba tare da mai ba to wallahi haka jikin ɗan adam yake da ruwa shi yasa yake playing key role abin da ya fi komai muhimmanci da girma a jikin ɗan adam sinadari da yake kare cututtuka a jikin ɗan adam ruwa babban abin da yake hana ɗan adam ya kamu da cututtuka a gangan jikinsa shine yawan shan ruwa idan kana so Allah ya baka tsaro daga cututtuka ka sha ruwa ni ma a yi min afuwa barin ɗan sha ruwa wannan likitoci ne ƙwararru na duniya da suka yi bincike suke faɗin wannan don zai mana amfani sannan ya ce alal aƙalli alal aƙal wanda bai sha ruwa da yawa ba ana son ya sha irin wannan glass of water eight glasses of water wannan eight of it daily kullum wannan wanda bai sha ruwa ba fa ka tura wannan guda takwas shine wasu suke misaltawa da kamar irin roban nan ta ko suwan wata ko faro babban roban nan alal akalli a rana kada kada ka yadda ka yi ni baka shanye ta ba wannan wanda bai sha da yawa ba kenan ana da bukatan wannan suka ce yawan shan ruwa yana kare mutum daga ciwon kansa 55% of wato yiwuwar ɗan adam ya kamu da ciwon kansa in yana yawan shan ruwa Allah zai kori wannan ciwon kansa a ainihin wato jikinsa 45% kai 50% of bladder cancer wanda yake son Allah ya kubutar da shi daga kansa ta mafitsara ka san ana yin kansa ta mafitsara to yawan shan ruwa zai nesantar da kai daga kamuwa daga kansar mafitsara 50 bisa ɗari. satin nan da ya wuce wani likita muke hira da shi yake gaya mun irin ciwuka na kansa da suke bincike suke gani yace yana bangaren a asibiti inda suke cikin suna duba yace akwai mutumin da aka kawo musu shi suna duba suka ga kansa a cikin cikinsa kansa malam kansan nan sai da sai kaga kansa tana haƙori kansa saboda kansa fa kaga cikin mutum yana haƙori haƙori irin wannan haƙori ba ya ce wani ma har da gashi in ta kama wani gurin ta yi ta tsoron gashi tsirar da gashi kamar kamar kan dan adam ya rinka tara gashi ya za a yi wannan mutum ya rayu ya ce irin wannan shine idan mutum bai yi bincike na ilimi ba mutanen mu da ake cewa an yi wani tsafi an turo masa gashi ko an turo masa haƙori ya ce amma akwai na'urar da zaka duba ka gani kuma duk kansa ce ya faɗi ma sunan kansa ɗin ni ne na manta ban rike ba kun san kuma tana daga cikin cututtukan da yanzu yanzu take kai mutane lahira yanzu yanzu sai ka ji an ce ai wani ya kamu da kansa sai ka ji ana to hasbunallahu wa ni'mal wakil ina ga mata mata masu ba da mama akwai brain cancer wanda yawancin sa yana kashe mata brain cancer ai breast cancer kai afwan ba brain cancer ba na nono yawan shan ruwa shi ma yana nesantar da mata daga wannan ainihin wato breast cancer din sannan kuma yana taimakawa wajen regulating na temperature na jikin ɗan adam ya daidaita maka wato yanayin hauhawan zafi ko yin ƙasansa na jikin ɗan adam mutumin da yake yawan shan ruwa to za ga temperature na jikinsa yana always it's normalizing zai zama a normal yake yanzu misalin motarka idan kana tafiya daga nan za ka je maiduguri ko za ka je lagos kana yi kana duba temperature ɗinta da zarar ta tsallaka ta fara hawa wannan rate ɗin ma'ana high temperature din kenan to shikenan za ga hankalinka ya tashi ka duba karfe ne fa za ta iya kamawa da wuta za ta iya bugawa za ta iya tsayawa saboda temperature ɗinta ya yi sama to ɗan adam ma jikinsa temperature ɗin zafin jikin yana iya yin high ta yadda wallahi wani idan ka taba shi zaka ga kamar wuta ne ake hura kana tabawa sai sai ya kona kama saboda bala'in zafi akwai zazzabi mai tsananin zafi da ke kama dan adam akan wannan so yawan shan ruwa yana taimaka wannan sannan kuma um, malamai suna faɗa su likitocin akwai ka'idoji da ake so a kula da shi wajen shan ruwa suka ce idan mutum ya zo zai kwankwaɗi ruwa wannan a likitanci suka ce drink water twice drink water twice mana idan za ka sha komin ishirwa in kana fama da thirsty ishirwa to kar ka sha ruwan sha kwankwada ɗaya ka raba gida biyu to wannan anasu ne ke na a likitanci mu kuma a sunna abinda annabi ya ce a sha nawa sau uku to kaga dai ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faɗa abu ne wanda yake tabbatacce garanti a duniya ma a bincike na duniya ma an tabbatar da ingancinsa da amfaninsa suka ce wannan yana taimakawa wajen sama wa dan adam dawwamammiyar lafiya a gangan jikinsa sannan kuma if possible kuma ka rinka shan ruwa frequently a cikin yinin ka gaba ki da throughout the day duk lokacin da ka samu dama sha ruwa kurum shi ruwa ba boy ba ka ce wai sai ka ji ishruwarsa can zaka sha ba a da ka da ka gan shi sai ka sha dan daidai ko da baka sha mai mai yawa ba wannan yana ainihin wato taimakawa wajen hana dehydration sannan kuma abin da yake yana da muhimmanci ya koyan uwana wannan likitoci sun faɗa ga wanda Allah ya sa ya ci abinci abin da ake so kana gama cin abinci ka sha hot water ba ba cold water ba wannan ruwan sanyi din malam in ana gaya maka wallahi malam illolinsa ka iya cewa illolinsa ya fi amfaninsa yawa wannan ruwan sanyi da muke sha ruwan kankara ruwan sanyi kaga wani ya dauki kankara ma iya sha hadari kenan zai tambaye ka ne nan da yan shekaru kadan zai tambaye ka a gadon bayanka zai tambaye ka a kirjinka ya iya sababa maka tari tarin da ba za ka iya warkewa ba yana da illa ruwan sanyi illa illa yana da illa kuma yana kawo wa mutum matsala wajen daidaita masa hatta numfashi idan mura ta kama mai shan ruwan sanyi mugun kamu take masa mugun kamu yanzu idan mutum bai saba shan ruwan sanyi ba mura ta kama shi kai da ka saba shan ruwan sanyi to kamun da za ta yi ma ba na wasa bane idan zai kashe dubu uku ya warke kai watakila sai ka kashe dubu sha uku ka warke yana da illa ina ga muku amma yana da daɗi kamar wainar kwai ne ai kamar wainar kwai wainar kwai akwai daɗi ha soya maka kwai malam ka gyare shi ɗanɗanan sa wato kafin ka samu abin da ya fi wainar kwai daɗi ba a cewa komai amma tambayi likitoci su gaya ma haɗarin sa Allah duk wata cholesterol ta duniya a nan take wannan wannan wannan yalan abin da cikin kwai ha wannan kwanduwar malam har matse ta ake ita kanta a matse ta ta rinka fidda mai cholesterol samuwar cholesterol a gangan jikin dan adam matsala ne shine yake sabbaba masa hawan jini ciwon shuga heart attack wane ne duk yawancin manya manyan ciwukan nan suke samun mutane anan akwai high percentage of cholesterol da mutum yake samu a gangan jikin shi shi sa suna faɗa su likitocin suka ce wanda yafi kowa buƙatar ruwa a duniya shine wanda yake da high percentage of protein a cikin abincinsa duk wanda ya san a cikin abincinsa yana yawan cin protein su nama din nan su kwai din nan kullum da shi kake ci to wallahi ya an fi wato wato an fi kafa kowa bukatar ruwa saboda wannan ruwa din yawan shan sa shine zai taimaka maka wajen flushing na uric acid uric acid akwai wani wani sinadarin da ake ce da shi uric acid ana samun sa a cikin nama da cikin abubuwa na protein wannan uric acid din kamar misalin waɗanda suke yawan cin nama idan mutum yana yawan cin nama shine zaka ji wata ran in yana fama da ciwon gwiwa kafarsa tana ciwo tana nade masa haka kawai ko ya kasa nade ta sai a ce alaji kai hakuri ka daina cin nama wannan uric acid din ne ya haɗu da yawa ya shiga sinadarin jininka da gangan jikinka sai ya sabbaba maka wannan ciwon da ake ce da shi gout wannan ciwon nama ka iya cewa ciwon nama ko ciwon gwiwa ko ciwon mafasil gaɓoɓi da suke kamuwa sai a ce ka daina cin nama yanzu fa malam akwai wanda fa shi dai da cin nama kuma sai dai a kiyama nama an hana shi ya ci in an masa alfarma a ce ya ci fari ko na kaza ko kifi amma naman dabba babu wani an hana shi cin na bujimi ya ci na rago wani da na bujimin da na ragon da an hana shi wata rana ina zaune na ga gidan talabishin ɗin jazira sun yi sun yi wani wato wani wani collections da suka yi da wani program da suka yi akan abin da ya shafi illolin jan nama a jikin ɗan adam aka gayyato likitoci malam idan suna faɗa ma sai ka daina cin nama ma Allah nake gaya maka illoli da cututtuka da suke tattare da shi kuma musamman naman babbar dabba kamar naman saniya ko raƙumi ko na sauransu akwai ɗan ƙarancin illa ga nama irin na rago ko na cinkiya so ya kamata mutane waɗanda suke yawan cin daɗi da cin maiƙo ku yawaita shan ruwa yawaita shan ruwa ɗinnan shine zai taimaka maka hatta wajen digestion na abincin da ka ci a samu sauƙi likitoci suna faɗa cewa kamar mace ce da take tatar koko duk wacce take tatar koko tana da buƙatar ruwa wadatacce to cikin ɗan adam da sinadarin da yake murza abinci kamar wannan wato ɗan kwali ne na tatar koko ɗin nan in ka zuba ruwa da yawa ka murza wannan dusar yanzu yanzu kamun ka zai fita yanzu yanzu ka ga dusa ta ware yayin da ka ci abinci ka sha ruwa ka sha ruwa ka sha ruwa to yana taimakawa na'urar da take cikin cikinka take murza abinci ya laushi ta mai da shi bayan gida din nan ta samu ta yi da sauki amma in ba ruwa to gajiya take ba ruwa sai ta yi ta yi ta yi ta yi saboda abin abincin ne kurin a cacca kuɗi to me yasa na ce mana yana da kyau mutum ya rinka shan ruwa mai zafi inda in ya ci abinci ku je ku ga duk inda ku je restaurants na turawa ko kasashen larabawa inda suka ci gaba can ko inda suka san harkar lafiya za ga idan mutum ya zo ya ci abinci za a ce da shi hot water do you like hot water ko kuma cold water duk wanda ya san me yake sai ce hot water ba daɗi amma shi ne yake da amfani ka san me amfani wannan ruwa ba wai ruwa mai zafi da zai kona ma hanci ba a'a irin kaman warm water wanda yake mai ɗan sama saman dumi-dumi kana gama cin abinci in ka ɗauki ruwa mai zafi ka sha ko yanzu in ka ci abinci a gida ka je ka gwada ka ɗauki ruwan zafi kana gama cin abinci ka sha wallahi za ka je yadda yake ratsa cikin cikinka da jikinka yana taimakawa wajen murje abincin sannan yana taimakawa wajen kashe kitse kuma yana kashe cholesterol wannan sinadarin cholesterol da ba a so yawan shan ruwan zafi din nan yana kashe shi yana ainihin tafiyar da tasirinsa a gangan jikin dan adam shi yasa za gani da yawa wasu waɗanda suka san me suke sai ga suna da ruwansu da kai ci shan ruwa mai sanyi wanda kai ci shan ruwa mai zafi ya fi amfani a jikin dan adam mai yawan shan shayi ruwan zafi to ya fi samun lafiya akan mai yawan shan ruwan sanyi wannan ku je ku tambayi ni ba likita bane amma dai a rubuce yake kuma tattaunawa da likitocin duk za su gaya maka wannan so abin da yasa ne wannan bayani ya koyan uwana kun ga karatun nan da muke yi wannan abin da muke muna yi ne don mu je mu yi ibada ko to ita kanta ibada ba za ta yi ba in baka da lafiya akwai abin da likitoci suka ce a rinka yi water treatment akwai wata jarida da ta buga na gani kuma yana nan a cikin intanet ko yanzu ka danna wayarka kai googling water treatment ko kuma kai googling importance of water in human body ka sha mamaki ka ga rubutu littattafai aka yi wato abin da ake nufi da water treatment mana somebody can treat himself with water zaka iya zaka iya bawa kanka treatment special treatment a gida ba tare da kaje ka karbi prescription na likita ba ta dalilin shan ruwa kurum ga abin da ake so na farko kana farkawa a rayuwarka kana farkawa abin da aka fi so ka fara sawa a bakinka shine ruwa ba laifi ba ne ka samu ruwa ka ajiye shi gefen filanka ruwanka a roba ko ruwanka a kwano da ka farka da asuba kafin ka fara kiyamun laili kafin ka yi brush ma suka ce hatta wannan yawu yawun baccin idan ka sha shi kamar wani acid ne da yake taimaka wajen flushing na abubuwan da za su iya cutar da gangan jikinka da kitse da yake taruwa a jikin ɗan adam ya maka illa ka ɗauki wannan ruwan kurin ba daɗi a lokacin shan ruwa sai ka rufe ido ka rinka sha alal aƙalli ana so ka sha wato fiwa wata ƙwaya biyu in ya yi yawa in kaga ya yi maka yawa to ka sha ƙwaya ɗaya su ma sun faɗa suka ce to sun kamanta shi ne da wannan roba ta ina ƙaramar robar suwan wata ɗin nan karamar roban nan kaga za ta iya daukan fiya wata ɗaya da rabi to ita ake so ka sha wannan lita ɗin ita ake so ka sha amma ba dole ne sai ka shanye take ba ba za ka rinka shan shansa gradually a hankali a hankali a hankali in kuma da asuba kake tashi kana tashi kafin ka tafi masallaci ka daure ka rinka shan wannan ruwa suka ce duk wanda yake wannan yake da ciwon shiga insha Allah tabaraka ta'ala sai dai ya ji labarin masu ciwon shiga suna zuwa gurin likita suka ce kuma duk wanda yake da high blood pressure yake da hawan jini yake wannan treatment din in ya tashi farkon abin da zai sha ruwa ne to insha Allah ta'ala zai ga wannan hawan jini ya rabu da shi sannan yana hana heart attack yana da wannan amfani sannan karka manta ruwa duk lokacin da ka je ka ga fitsarinka ya yi ja to wannan kaman wani alama ne da ake maka cewa fa kana da buƙatar ruwa a gangan jikinka wannan ni da wani likita muka yi hira da shi yake gamu likita ne a masar wata ranar je na same shi shi asali ma baya zuwa ma sai bayan wata uku uku ake ganin sa kewaye yake a duniya a shekara yana zuwa ƙasashe kaza kaza kaza haka Allah ya kaddara na samu haɗuwa da shi muna tattaunawa da shi haka da yake balarabe ne yana jin larabci ba masari ne cikin maganganun da yake mun tsinta na yi ba abin da nake da bukata ba kenan ya gaya mun ya ce yana gaya ma duk lokacin da ka je ka tsuguna fitsari ka ga fitsarinka ya yi kala baka gan shi fari sol kamar ruwa ba to wannan is a big sign babbar alama ne da yake nuna cewa gangan jikinka yana bukatar ruwa ya ce Allahn da ya halicce ka ya baka gangan jiki to akwai alamomin da yake nuna ma in ka kula da su zaka zauna lafiya ya ce wanda ya fi kowa lafiya shine wanda fitsarinsa yake fari fari amma mutum ya tsuguna ya ga fitsarinsa malam kamar yalo ko wani lokacin bayan yalo ma sai ga yana wani jajajaja to wallahi akwai matsala kuma idan kana so ka yadda je ka samu ruwa ka sha ruwa da yawa da yawa da yawa ka je fitsari ka gani za ka fitsarin ka fari sol ka san me wannan yalo din ko wannan ja din ai sinadarin wato abubuwa ne da ya kamata a ce an wanke su a jikinka kamar sutura ce kake wanke ta inda wadataccen ruwa ruwan baya datti da wuri amma in ruwa kaɗan ne to sai ka ga ruwan yayi baki kirin yayi kauri yayi kitibir to haka kai ma fitsarin ka yake ashe yawan shan ruwan sai ga yana da amfani yanzu akwai wanda shi a rayuwarsa kullum fitsarinsa ja ne kuma haka ne so wannan sai ya nuna in kana so ka ga fitsarinka ya fari to akwai wato dawwama na yawan shan ruwa so jama'a dai ba zan iya muku bayani akan amfanin ruwa a jikin dan adam ba wallahi yana da amfani kwarai kwarai da gaske yana da amfani kuma da daddare ma ana so idan mutum yana cikin dare ya farka ya sha ruwa kana irin juyawa ɗan kafarka ka sha ruwa yana da matukar amfani muna fatan Allah amfani da mu je akaram kallah kafin mu samu matsaya
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
إنما حرم ربي الفواحش للي أبنججنا يا حرمت الفاشا الفواحش جمعنا الفاحشة dukkan wani sabo da Allah baya so Allah ya haramta ma zahara minha wa ma batana abin da ya bayyana da abin da ya boya daga cikin su tun a wancan lokacin akwai yin dawafi tsirara wannan kaga bayyana alfasha ne wa ma batana da dawafin da mata suke yi a tsirara da daddare wasu malaman suka ce yin zina a boye da yin zina a bayyane Allah ya haramta mutum ya kewaya ya zina da yar wani ko kuma ya yi a bayyane akwai masu yi a bayyanan ma yanzu kaga mutum yana rike yarinya a fili a tsakiyar unguwar musulmi yana tafiya yana rike da hannun yarinya yana murzawa ina ina ko a makarantar boko ga kunan ga kunan ga kunan dalibai ne ko yawancin ku a jami'o'i kaga mutum ustaz ne a unguwarsu amma wallahi idan ya je makaranta sai ya ganshi ga kugunsa ga na yarinya ni da zaman da muka yi da alarman nan albarka ai an yi nisa ba su damu ba ita ko yarinya dama duk inda ta kai munzalin balaga in dai yarinya ta balaga kuma ba ta da addini to ba abin da take bukata irin namiji ya kusance ta mutukar ba addini me yasa suke nisantan maza addinin tsoron Allah ne yake sa suke baya baya amma mutukar babu wannan addinin to namiji take bukata abin alfahari ne ta ga namiji yana taba ta abin alfahari ne ta mika hannu ta taba namiji bata damu ba ana barna a ƙasar nan ana ta'addanci a ƙasar nan ana tsiya a ƙasar nan ana rashin mutunci a ƙasar nan ba kyau yanzu jiya din nan wani dan uwa yake bani labari har incin da mutane suke yaro ne ya bashi mota ya ce ya rinka daukan matarsa yana kai masa ita makarantar islamiyya yarinya ce matashiya sabuwar aure yaron dan uwansa ne fa dan gidan yarsa ce dan gidan yarka da danka ne wallahi malam yaron nan malam wasa wasa wasa wasa wasa sai da yazo ya samu yarinyar nan wata ran karara ya gaya mata yace mata shi fa wallahi yana yana yana sha'awar witch dinta miskiniya ma ba san me witch din ba ta ta cike tambaya miji me witch yace yace ke baki abana yace kugu yace kugu yace to wani yazo ya ce mun shi fa kaza wits ina yake sha'awa ta ce wata ran ya zo ya tsuguna ya ce mata dan Allah dan Allah ta bashi dama ya barna da ita kuma yaro ne saurayi mata shi amana ta sa aka bashi dama ka duba irin wannan ha'inci da irin wannan yaudara wallahi malam ana gaya maka abin da ake da mata Allah ya sawaye suna nan da yawa 'yan matan nan da kake gani sai wanda Allah ya kiyaye da yawan su wasu ba sa zuwa gidan mazajensu a matsayin 'yan mata fa yawwa yawwa don wai yanzu wai har cewa ake wai wai ana ce gafara da Allah ke ce maki ga abin nan banzan bazara ma ke da baki san kowa ba baki san wani ba ba a san ki ba wai haka ba suke faɗa ba wai wannan ita ce wai wadda bata waye ba bata zamanto ta fito fili ba ka duba irin wannan masifar da ana jin tsoron auren zawarawa to yanzu ‘yan matan ma baka da garanti yarinya da zaka je ka aura Allahu alamu Allahu alamu Allahu alamu malam a garin nan fa ake nuna wa ni din nan fa an nuna min na gani fa a waya a waya fa aka ɗauki hoton wata yarinya budurwa fa a makarantar sakandare je ka dawo fa malamin ya bi ta har ban ɗaki na rantse da Allah ta cire wandanta ta ɗage rigar ta yake tsiya da ita kuma abun mamaki aka ɗauki watan a waya gashi nan da uniform ɗinta da hular malamin da rigarsa da komai in an bibici makarantar ma za a iya gane ta a garin nan yara 'yan mata ga sunan waɗanda suke zuwa su shiga jami'a su kama gidajen haya da zanga kuɗin abincinsu ya ƙare sai shiga gari yau zinar wata tsiya ce kai kake tsammani ba wani abu bane ba ai ba shi nan to ya kamata mutane su ji tsoron Allah Allah ya haramta zina kuma duk lokacin da mutum zai barna da yar wani to ya tuna ya tuna tashi kwanan nan wata baiwa Allah ta zo ina gaya muku wannan saboda kusan masifar da ake ciki yarinya ce wallahi karama tana cewa a taimaka mata a taimaka mata ni ce me ya faru a gidan rediyo ta same ni zan yi program tana ji ana waya ta ce bari ta zo na ce to ki hakuri ba lokaci ce za ta yi mun bayani a taimaka mata na ce to wallahi ta so tana mun bayani sai da na hawaye ta ce ba su da hali ba su da iko tun firamare ta gama ba ta iya ta wuce makaranta karatu ba kuma Allah bai kawo mijin aure ba ta ce ta rasa yadda za ta yi ta yi ta bin mutane a taimaka mata ta wannan hanyar dai ta ce ta takaice mun zance wallahi sai da aka yi ta lalata da ita dan a sama mata makaranta kuma yanzu ba a sama mata ba wani ya ce mata zo zai sama mata makaranta amma sai ta bashi kanta ta yadda kuma ta bashi kanta din ya yi barnar da ita tana jira ya ce ta yi haƙuri mai ɗaukan sunan ne ya yi tafiya bai dawo ba ya sake kiranta wata ran matarsa ta tafi unguwa a ɗakin matarsa kana jina a ɗakin matarsa a kan gadon matarsa ya tura ƙofa ya kulle ya kwantar da 'yar mutane ibarna da ita a garin nan kuma ta zo neman taimako ne a wajensa ya taimaka mata yarinya ce budurwa ya taimaka ya sama mata makaranta iyayenta ba su da hali ka tuna yarka ce ka tuna kanwarka ce duk wanda yake aikin sa lalata yayan mutane ka shirya ka shirya wallahi sai an yi da naka so ya kamata mu tsare mutuncin matanmu mu tsare mutuncin 'yan matanmu ɗalibai da kuke karatu a kwalejoji da jami'o'i ku tsare darajar ku ko mace ta karkata gare ka kau da kai ba shi ya kawo ka ba yanzu za ka gansu yaran 'yan mata in za su je makarantun nan kwalliyar da yarinya budurwa za ta yi abin zai tayar maka da hankali ta yi ado ta zuba kwalliya ta fudda kirjinta a waje ta yi menene ta yi menene ta shiga aji tana cin cingam ta gabza turare ga samari kuma mabukata kawo ka a gabanta kaga suna magana malam da samarin na malam ga jikinta ga jikin shi tana magana iya jin kanshinta tana masa magana yana kallo kirjinta wallahi suna ganin wannan shine boko shine wayewa fa sawfa ta'lamun wallahi tallahi da sanni za ku sani Allah ya hana alfasha ma zahara min hawa ma batana wal isma da dukkan wani zunubi azzambu wal ma'siya imam dahak yace al isma shine azzambu alladhi la hadda lahu fihi zunubin da babu ba a sa mai haddi ba wasu suka ce al isma al khamru Allah ya hana alfasha ya hana al'isma ya hana shan giya kamar yadda wani mawaƙi yake cewa sharibtul isma hatta dalla aqli kadhaka al-isma yadhhabu bil uquli sharibtul isma hatta dalla aqli ay sharibtul khamra hatta dalla aqli kadhaka al-ism ay kadhaka al-khamr yadhhabu bil uquli kamar haka ne daman giya take tafiyar da hankalin mutane wal baghya Allah ya haramta girman kai da zalunci shine al-baghy بغير الحق ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana to babban kenan ma ku yi shirka da Allah akan abin da Allah bai saukar da dalili ko hujja akai ba sultan hujjatan wa burhanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ku gaya wa Allah kai wannan shine kuma yafi wannan ma iya ma fi shirka ku gaya wa Allah abin da ba ku da ilimi mutum ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah wannan akwai hadari kwarai sai ya ce me
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل قوة الأمة تنادى لوكتش وسمع لمن سكتش ولكل أمة أجل قوة الأمة تنادى عينهم واتو أم أه ƙarni da lokaci ma'ana tana da lokacin da za ta yi zamaninta al'umma annabi nuhu sun wuce na dawuda sun wuce na suleiman sun wuce na wane ne sun wuce ga na muhammadu suna nan su ma kuma suna da ajal za su ƙare za a zo lokacin da malam ba ko ɗaya a cikin al'umma na muhammadu ko ɗaya lokacin saboda ajalin ya yi shi sa ya ce fa'iza ja a ajaluhum idan har ajalin ya zo cin da sha ɗin ya ƙare kamar yadda wasu malaman suka ce wali kulli ummatin ajal kowace al'umma tana ci tana sha fa idza jaa ajaluhum idan ci da sha ɗin ya ƙare la yasta'khiruna sa'atan ba a jinkirta musu koda wani sa'a wani zamani wala yastaqdimun sannan kuma ba a ainihin wato gabato da su Allahu akbar Amla ya faɗi wannan ne lokacin da suka ainihin wato tambayi Allah wai suka tambaya suka ce in ma azaba ne a saukar musu wani sai ce ayya wa li kulli ummatin ajal ai kowace al'umma tana da lokacinta yayin da Allah ya kawo lokacin ai babu wani gaggawa ba za a matso da shi ba sannan kuma ba za a jinkirta shi ba lokacin nan da Allah ya ajiye dai shine zai kaddara ya tabbata ga kan kowa to Allah ubangiji ya bamu kyakkyawan cikawa ya mana afuwa ya mana rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wannan bawan Allah yake tambaya yake cewa menene hukuncin mace mai jinin al'ada ta dauki alqur'ani wannan an shayin bayani cewa magana cewa mace mai al'ada ba za ta taba alkur'ani ba magana ba ingantacciya ba ce ko malaman fiƙihun ma da suka faɗa sun ce wani juzi'i wani ɓangare na alkur'ani za ta iya tabawa amma ba ƙur'ani cikakke ba to amsar da malamai suka bayar shine shi dai ƙur'ani ko aya ɗaya ko aya ɗari ko aya ɗari uku duk sunansa ƙur'ani kuma duk magana Allah ne to wannan aya ɗaya ma tana da alfarmar da in dai an hana wani abu to a hana akanta to in ko ya halatta a a yi akan izu biyar shida bakwai takwas tara to duka ma ƙur'ani ya halatta a idan duka magana Allah ne so saɓani ne na malamai wasu suna hana wasu kuma suna halattawa dai tana neman ilimi ne don ta koyi karatu za ta yi ba wacce aka ce ce ta rarumansa haka din ba amma dai in bukata ta taba din za ta taba Allahu alam wannan bawan Allah yake cewa da Allah malam ana cewa jin kiɗa haramun ne to malam begen annabi kuma da ake yi da kiɗa shi kuma menene hukuncinsa ya ce dan ya ji wani malami yana cewa ai shi kansa manzon Allah lokacin da ya hijira zuwa Madina ai da kida aka tare shi ya za a zo a ce wa mutane kida haram ne to ba haka bane ba ba a tare annabi da kida ba Allah ya haramta kida kuma ya ce kida bai dace ma da annabi ba Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu um koya manzon Allah waka ba kuma waka ba waka ba ta dace da shi ba wannan wake-wake da ake da kaɗe-kaɗe haramun ne haramun ne wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alu Allah ce tababu halaka ku su suke bin mawaka so waka da ta bege da ta ko qur'ani ake karanta ana waka ana kida haram ne kuma waye ya ce ka je kai begen kai wa annabi kida waye ya ce kai wutsiyar ku sai ku je ku yi abu mutum ya je ya zauna ya kirkiro abu yayi wai kuma ya ce wai dole wai addini ne na farko wa ya sa ka kai wa ce kai mutane su mayar da addini kiɗa a ta kiɗa a ta kiɗa to me bambancin ku da yan kirista haka fa kiristoci suke a cocin su kiɗa suke a cashe sosai da ganguna so haramun ne kiɗa tunda maza Allah bai yi kiɗa ba bai ce a yi kiɗa ba duk mutumin kirki kuma baya kida kuma baya sauraron kida so kai nesa mutane ku ku saurari karatun qur'ani ku cika wayoyin koyi da wai da bege wai ga qur'ani nan kala kala makaranta da na kasa da na waje ka sa mana ka saurara ka samu lada kawai mutum ya zo ya zauna yana ɗiban kiɗa wai shi wai bege yake Allah ya sauya wannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tsinci wani kyalle ne wanda a cikin aljihun wani wando ya ganshi wani jins ne ina jin irin wanduna da ake kawowa ya ganshi an yi aljihu da shi ka ganshi tutar ina jin ko iraki ce ko ina ce shi nan aka je aka yi aka sa shi aljihun wando da wannan kaɗan ne daga cikin makircin kafirai dama faɗa da addinin ka ai ta hanyoyi ne da yawa wannan ai kaɗan ne ga yan uwanka musulmi da ake ta kashewa kullum yanka a yanka a gasa a ci duniya tana kallo har yanzu ba a daina kashe mutane a santar afirka nan ba har yanzu ba a dakatar ba ko jiya dinnan sai da naga an saka hoton wani wallahi tallahi fetur suka zuba masa malam Yana ihu malam aka danna masa wuta baka abin gani komai ma sai dai wutar kurin kafarsa kawai ki gani a waje kai ai Allah yana da haƙuri wallahi na yi ta tunani ya ce ta Allah ko mere yake nufi akan wannan abubuwan da ake yi iya kallo to kai ma musulmi ma mai dan karamin imanin da kai ya kawo ba abin yana damun ka ballantan ubangiji shi kuma mai bayin wanda nasa ne bayin sa ne abin ya wuce yadda kake tsammani an daɗe ba a yi wani karni da ake kashe musulmi a cikinsa irin wannan karnin ba Allah Allah nake gaya mu unfortunately Allah ya kawo mu a lokacin tun kana jin labari kai har ya tsallako ya zo wajenka ga sunan kuma Allah yana ta nuna musu alamomi amma sun kasa ganewa alamomi yanzu barnar da ake a ƙasar nan ta wuce hankali manya nawa suka hau jirgi suka suka kife wani mafa daga jirgin mafa gawarsa ma sai idai a sa manjagara a kwace ta duk gatansa duk matsayinsa daga sama Allah yake kulikulin rakiya da su ba ma kubra ba rakiya yake kammala da su amma amma ba sa wa astuwa ba za su gane cewa abin da suke yi wa mabiya ne fa Allah yake yake dan nuna musu wani wata hanya su kiyaye ba wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkaruna asa ganewa ga sunan misalai da yawa ga shi nan dai jirgin ana hawansa don alfahari da morewa insha Allah kuma in ba an yi da gaske ba wani shine zai zama ajalinsa wato yadda za ka gane ana cikin wahala mutane suna cikin matsala sai ka ji an ce wani mutum babba ya je wani abu jirgi ya ɗan yi mai tangarɗa ka je ka gani a facebook yan jaridu suna rubutawa je gani a intanet je gani kaza ka je ga comments din kawai abin da zaka duba comments din na rantsi da Allah sai ka karanta mutum dubu baka ga wanda ya ce Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare gaba ba sai kowa sai zai cewa ki ka ina ma da yanzu wannan ba zai sa mutane wannan ba zai sa mutane su dauki su dauki izini ba su dauki izina ba in dai da mutane suna kaunar ku ko suna son ku da kuna kyautata musu za su so ku amma kuma ka duba kaga idan wani mutumin kirki ne a ƙasar nan wani abu na bala'i ya same shi duba yadda mutane suke gaba ɗaya ƙasar take raurawa har waɗanda ba musulmi ba ma ka duba suna nuna alhinin su damuwa mutum ɗaya bawan Allah in wani abu ya same shi so wannan fa wa'azi ne eh wa'azi ne wa'azi ne wallahi wa'azi ne ga wanda yake da cikakken hankali amma yake ganewa mu dai muna fatan duk yanda Allah zai mana maganin azzalumai shi ya halicce su shi ya san su ya magance mana su ta ko ina Allah muna maraba yawwa Allah a raba mu da azzalumai da suke zaluntar mu Allah ka saman mana mafita dan ba wanda ya isa ya kubutar da mu daga halin nan da muke cikin ba Allah ba yawwa shi ko muke kai kuka kuma addu'a kar ku daina yi insha Allahu sai dai ku ga amsawa wannan yace ya halatta mutum a cikin sujada ya rinka rabbana rabbana kamar rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasana na'am ya halatta kai amma sai dai ka ce Allahumma rabbana atina kada ka karanta shi kamar yadda yazo a cikin Qur'ani baka canja tsarin sa ba saboda manzo Allah ya ce inni nuhitu an aqra al-qur'ana sajidan aw raki'an ni an hana ni in karanta al-qur'ani ina mai yin sujjada ko ina mai rukuyi an hana ni su shi yasa malamai suka ce bai halatta ka dauko aya qur'ani ka karanta ta a sujjada ko rukuyi ko da ta addu'a ce ba ina fata ana kaga yanzu rabbana atina fid dunya hasana ai kaga aya ce to amma in kana so ka karanta ta a matsayin addu'a sai ka ce allahumma rabbana yawwa atina fid dunya saboda qur'anin ba haka ta zo ba to wannan shine wallahu alam wannan kuma um, yake cewa Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya kara ma musulmai ya kare mana musulmi a duk inda suke amin Allah malam tambaya ta anan ita ce idan an binne mamaci a kabari bayan an binne shi ana iya masa addu'a ne yana ana iya yi mai addu'a ta sunna wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun binne dan uwanku to ku yi masa ku roƙan masa Allah wasalu lahu tathbit ku roƙan masa Allah ya tabbatar da shi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbit mantiqahu inda al-mas'ala wannan shine annabi ya ce ayi masa ba laifi kowa ya yi masa da kanshi ba sai an sa liman ya ce a kawo kaza a kawo kaza ba wannan abin da ake a gindin kabari a kawo fatiha da salatul fati wannan ba addu'a bane qul wallahu kafa sha uku ba shi bane ba ce ayi ba ya kafi ya shafi ba ce ayi ba wane ne wane ne ba ce ayi ba duk wani limami ko duk wani malami da kaga an je kabari bayan an gama binne mace ce jama'a a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza to wannan yana bid'a ne da kaji an fara hada takalman ka kai waje kurum yawwa kar ka yadda ai bid'a da kai yawwa abinda annabi ya ce ana binne mamaci kowa ya roƙa masa Allah Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa in baka iya larabci ba Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa Allah ya tabbatar da zukatansa a harshensa akan gaskiya ba laifi liman yayi wa'azi ana yin wa'azi a gindin kabari ba laifi amma a kawo kaza a kawo kaza ko da kuna ganin Qur'ani ne salati ne wacece mai kyau ne to amma ba a ce ayi ba tunda ba a ce ayi ba kuma gwanda a hakura kar ayi mai wannan kyallen sai mu yi haƙuri ga baki ɗaya mu da inda aka gani kai din sai ka cire ka ƙona kawai ba yadda za ka yi nan ina za ka tafi nan muka zo muka kawo ƙwallon tarki irin waɗannan ƙwallon tarki farin nan wani inyamuri a garin nan yake odarsa kowa ya san shi inyamuri ne yake oda yake kawowa in raba wa mutanen mu da sunan Allah kamar yadda kaga wannan Allahu akbar haka yake a rubuce mun yi hudu ba akai mun kira kungiyar hizba muka ba su mun kira wasu da kaina na kira wasu security sss na nuna musu na ce kun ga wani abin zai iya jawo tashi hankali a bibica hanyar da ya kamata a bibita bayan an gama wallahi bayan yan watanni sai gashi ya dada wata odar ya kawo ya za ka yi da mutane mutane ba wannan ne dami dan an ci mutuncin ubangiji ko an taba addinin Allah ba shi ya dame su ba in ba gani suka yana zubar da jini akai ba ba su ta da hankali su yi magana ba amma tunda sunan Allah ne a je a wulakanta shi in ya muri bako da zai zo a garin nan kuma ya kawo abun bakin ciki yan uwanka musulmi masu kemis ai masu masu kantuna na na wuta su je su sari wannan kwan da sunan Allah kuma inda in ya kawo za a ce bara a saya batun da sunan da sunan Allah ciki gobe zai yi order bai zai yi ba majoratin wanda suke sayan kayan wutan su waye musulmi ne musulmi ne haka dan ce ne zai je order a tamfa ya sa a rubuta mai sunan Allah kwanan nan aka kama wani shadda shadda ce ga ta karara wallahi gabaɗi sunan Allah ne a jiki kuma wani dan indiya ne ya je odar ta yasa aka bugo aka kawo masa ita wani dan kasuwa ya zo sai ya ta ya kawo ta gata nan duk sunan Allah ya ce shi gaskiya ba zai abin nan ba shi dan indiya ya ce masa in bara ka sayar baka bani akwai yan uwanka da za su siya kuma za su sayar man da ita shine yake fatawa yanzu ya mayar musu in ya mayar ma in bai saya ba shi wani zai saya in kana da kuɗi ka saya ka kone su ka duba abin da ya ce fashi ya ce ka kawo in kai baka saya ba akwai dan uwanka musulmi da zai saya kuma ije ya sayar da ita to ai ba ma wannan din ba kai din zaka je da kanka zaka je kasuwa ka saya ka ga da sunan Allah kuma ka cire kuɗin ka ka saya kwabar da mutanen mu suke fa ya wuce hankali ya wuce tunanin ka Allah ha muna neman Allah ya rangwanta mana wannan bawan Allah yake cewa Allah ya kara malan lafiya da imani Allah ya kara mana duka ya ce don Allah malam gwamnati ce za ta raba wa manoma bashin kuɗi wanda babu ruwa a cikinsa riba amma sai gwamnati ta tura kuɗin a bank of agriculture don ɗaukar nauyin raba wa manoma kuɗin da kuma dawo da su zuwa ga aljihun gwamnati saboda bai zai yi haka individually kowa aje a kira shi a bashi kuɗi ba dole banki ta bashi don ya san ina zai mai da kuɗi kuma a san yadda za a kama shi bai dawo da shi ba amma su bankin sai suka ce sai an ba da 5.5% kashi biyar kenan ina jin ko a cikin ɗari na kuɗin da, da aka karɓa sun kira wannan percentage ɗin wai handling peace handling peace ko? eh handling peace wato kuɗin ɗaukan nauyi ko me ko na makamanci wannan to malam da Allah me matsayin wannan to ita dai gwamnati ta bada kuɗi ta ce ba ruwa muna addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi idan dai har Allah ya kawo mu lokacin da gwamnati za ta yi tunanin ta raba wa talakawanta kuɗi taimako ba tare da ruwa ba wannan ai an ci gaba kwarai kaga wannan ya nuna an faɗakarwar da ake yana dan shiga na amfani to wannan muna fatan alheri da addu'a Allah ya saka wa kowace gwamnati ce da ce wannan Allah ba da lada kuma a ci gaba sai kuma gwamnati sai ta kiyaye tunda ita din ta ce ba za ta ci ruwan ba to bai kamata kuma a bada dama ga wasu wasu bankuna ko wasu wurare ko wani darakta ko wani mai matsayi a wani ƙauye ko wani wuri shi kuma ya je dora mutane wannan kuɗin ruwan ba kun fahimci wannan so wannan kuɗi da aka ce bankin ta sa za ta karba to ni a fahimta ta tunda dai ba a kira shi da kuɗin interest ba kuma la'alla wajen ba da kuɗin nan a ɗauki kuɗin a bayar a bibice ka ka kawo a rubuta kamar wani wani wani access aiki ne na daban da za a yi maka da hidima ce da za a yi maka na a ɗauko kuɗin a baka a buga takardu a sa hannu a sa ma'aikata su zauna su rinka biya su rinka baka ɗin wannan kaga ana maka wani aiki so idan sun ambaci wannan kuɗi kuɗin wahalar da za su yi ne aikin da za su yi takardun da za su buka ma'aikatan da za su ɗauka don raba wannan kuɗin da bibiyar wannan kuɗin da follow up na adawa da wannan kuɗin waɗannan kuɗin an sa su ne don a fanshe wannan wahalar da aka yi to wannan bai zama ruwa ba kuma bai zama haram ba ya halatta ka bayar ina fata ana fahimta saboda akan ɗan samu wasu kuɗaɗen da ake bayarwa din za a zo a baka amma kuma za a ce akwai kuɗin ɗan ayyuka haka da za a maka na zirga-zirga na ɗan documentation da sauran abubuwa dole ka dan bada wani percentage to wannan kuma shari'a ta yadda mutumin da ya maka wahala ka biya shi har yanzu din ma na sani ko a federal government sector ma ana samu yanzu wasu kuɗaɗe da ake bawa mutane sai kaga babu ruwa din a ciki amma dai za su ce akwai wani kuɗi da zaka bara na kaza saboda wahala ayyuka da za a yi maka na baka wannan kuɗin in dai ba su kira shi da sunan ruwa ba kuma ba dabara suka suka yi wayo suka mai da shi kuɗin ruwa suka ambace shi da wani suna ba to kai dan ka ɗauka ka bara ba laifi bane ba wallahu alam wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah yi wa malar rahama da ɗaukaka kuma ya kare malaman ahlus sunna ya tabbatar da su akan jagorancin su amin ya ce malam wani ya rasu yau kwana biyu sai aka zo wurina um, dan ni aminin sa ne ko daman ni aminin sa ne aka tambaye ni shin ko na san wanda yake bin sa bashi na ce ya kwarai ni na san akwai wanda yake bin sa bashi yau shekara biyu ana bin sa bashi aka ce nuna shi sai na nuna shi ne bayani sai aka je aka same shi da aka je aka same shi din sai ya ce wa su magadan mamacin ya ce ya yafi to daga baya sai na je na samu shi wannan mutumi ni ban san me ya faru ba na tambaye shi ya aka yi sai ya ce ai kaji kaji sun zo sun ce wane ina bin shi bashi nace eh nace amma na yafi sai yake gaya wannan dan uwan yace amma fa ni dai na gaya musu ne amma na san bai yafu ba eh na san bai yafu ba yace saboda ya ji wani malami yana bayani a rediyo ya ce wai wai ko an yafe ma inda mutum ya mutu ana bin sa bashi aka ce an yafe wai bai yafu ba ce malam da Allah ana ce so a taimaka min da ƙarin bayani da warwara dangane da wannan matsala Allah ya ƙara wa malam lafiya amin haka yawanci ake faɗa amma misalin idan ka duba kaga jabir bin abdullah babansa abdullahi bin haram an kashe shi a yakin uhud lokacin kafin a kashe shi yake cewa yana tsammanin gobe in dai an tada yakin nan yana cikin waɗanda za kashe da wuri farko farko zai wa jabir wasiya ya ce to yana da bashi a kansa kuma yana da yara 'yan mata da ya bari 'yan uwan shi shikenan aka je aka kashe shi a cikin kissar ba hadisi nake son kawo gaba ɗaya ba an bar Jabir babansa ya bashi da tarin bashi kuma ya kokarin neman waɗanda suke bin bashi din annabi ma kansa ya nemi su rage ko su yafe ko na suka ki yafewa da ba dan in an yafe ya yafe ba dan me annabi zai nemi a yafe kuma meye illar a ciki a ce yau mutum ya mutu ana bin sa bashi ka ce kafi me illar naka ne fa ba tilas aka ma ba hakkinka ne so ni dai har yanzu ban karanta wannan nassin ba dai ce bata yaku ba ni dai ban sani ba so kuma na bada fatawa ya yaku har sai lokacin da kuma muka ga wani dalili ko nassi karara da ya nuna cewa bai yaku ba ga dalilan nan da yawa da mutum zai mutu ka ce ka yafe masa dole za ka yafe mutum sai yana raye in ya mutu in ka yafe masa bai ba to idan idan ya zalunce ka yi ma wani abu kace ka yafe masa ba me amfanin mutum in ya mutu ake cewa jama'a a yafe wa ne in bai yafu ba me amfani a ce a yafe mai hakki ne ai hakki ne da shi da in ka samu labarin ya je yayi da kai kace ka yafe mai bai yafu ba to ina ce hakki ne shi ma kuma wancan kudin ai hakki ne to in wancan ya yafu in ya cuce ka in ya maka wani abu ko ya barar maka da kaya ko ya lalata maka ko kuna rikici da shi a kotu akan wani haki ko ya ci mutuncinka ya maka wani abu ba haki kake bin sa ba sai ka ce ka yafi bai yafu ba ya yafu man to wannan kuɗin kuma dan me zuwa ce ba su yafu ba ila ya ka ce wai dan me yasa baka yafi ba tun lokacin yana raye haka ake bada to baka ga dama ba ko kuma baka ji tausayin sa ba yanzu ne da ya mutu ka tana cewa za a tambaye shi kuma wannan bashin zai hana shiga aljanna tashin hankalin bashi wallahi Allah ya mana afuwa in ka mutu baka shiga aljanna ba sai an biya ko dai a yafe maka ko a biya a kiyama ne ba a yafewa a kiyama in dai an tashi a filin tashin kiyama to ba mutum ma bai zai ma yafin ba amma a duniya za a yi yafewa Allah ya yafe mana Ina. a wannan masallaci da muke ciki Allah saka musu alkhairi da kwamitin masallaci su ma sun dan tattara abin da ya sabuka sun kai ziyara gidan waɗannan masu gudun hijira an taimaka musu yan central africa kenan muna faɗin wannan ne don ƙarfafa gwiwa ga sauran wurare yan wannan namu suna da buƙatar mu nuna musu yan uwantaka mu nuna musu me yan uwantaka an kai omo buhu biyu sabulu katan uku kayan sawa buhu uku na maza da mata wanda yan uwa suka yi ta kawo cikin jaka da kuma cikin jaka guda na yara da man gyaɗa galan guda dawa buhu ɗaya shinkafa buhu guda da kuɗi dubu ashirin na cefane duk an miƙa a gare su gabaki ɗaya yanzu nan ma haka wani ya ɗan uwa ya ba da buhun shinkafa guda biyu sannan wannan kuɗaɗe kuma da aka bayar suna nan su ajiye ba a kai su ba insha Allah ta'ala muna so sun dan sun yi kauri za mu yi musu wani abu mai kauri Allah ya taimake mu anan ya kamata mu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya rangwanta mana ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik